أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah maɗaukaki wanda ya ba mu ikon haɗuwa a cikin wannan yammaci na goma sha shida ga watan sha'aban hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya zo daidai da hudu ga watan biyu shekaran dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci mai albarka na masjidi ibini taimiya don ci gaba da karatu cikin littafin kulukul mu'min muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu azumi ya sako kayi sauran karatu ɗaya sai mu rufe sai bayan sallah kuma in Allah ya kai mu da rai da lafiya muna roƙon Allah ya kai mu ramadan ya kuma dace da mu da dukkan alkhairan da suke ciki Mala ya ce, Alkasisatu sabi'a, kasisa ta bakwai ya ce, Aljaza'u, sakamako, suka ce, Waljaza'u min jinsil amal, kullum mutum yana samun sakamako ne na aikin da ya aikata. Kowa ya da kyau zai ga da kyau, wanda bai da kyau kuma zai ga ba kyau, wannan ƙa'ida ce. ƙa'ida ce, duniya kullum ana kukan ta rikice ta rikice ba duniya ne ta rikice ba, mu ne muka rikice, mu muka rikita ta. Haka Allah ya faɗa a ƙur'ani ya ce, Zaharar fasadu fil barri wal bahari, bima kasabat aidin nasi. Barna ta faru a bayan ƙasa, ta'adi da rashin kirki ana ta yin su a cikin duniya. To ba kome ne jawo ba mutanen ne suke haka su suke tsara abu. Ubangiji cikin wata aya yake cewa wayan kuru na wayan kurulla. Kullum mutane suna shi ya kulle-kulle ne na makirci. Tun ya zauna ya tsara yadda zai rikita wa wasu lissafi, yadda zai yi ba daidai ba. Yana tsarawa ne na zalunci tsarin da mutane suke. kuma Allah yana nan yana tsari na adalci shi kuma. Yawwa in ƙulle-ƙulle ne Allah ya ce wallahu khairul makirin shi ne mafi alkhairi mafi iyawa gama duk goce-gocenka da tsare-tsarenka a ƙarshe dai za ka tadda abin da ka shuka ne. Wannan gaba tana da muhimmanci. Mahala ya ce, faƙar ja'alal Islamu فقد جعل الإسلام الصواب الكبير والأجر العظيم في الدنيا والآخرة Allah maɗaukakin sarki ya sanya musulunci ne ga wanda ya riko da shi mutum ya samu lada mai girma, ya samu sakamako mai girma a duniya da lahira. In ka kama tafarkin zaman lafiya, za ka zauna lafiya a duniya kuma ka zauna lafiya a lahira. In ka kama hanyar rashin zaman lafiya kuma, to duniya ba kyau lahira ba kyau. Tsarin da musulunci ya zo da shi kenan. Liman kana hasuna akhlaqun jamilin kisal ga wanda ya kyautata ɗabi'u yake yin abubuwa kyawawa. ko mugunta ake ma in kai zuciyarka mai kyau ne sai kaga kana ta tsallake ta sai a yi wata baka sani ba Allah sai ya tsarkake ya tsallakar ka baka ma sani Yakulu jalla wa ala fi wasifi ibadir rahman. Allah mai girma da buwaya yake faɗa cikin Qur'ani Suratul Furqan Allah yake cewa wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haula yace bayin Allah Allah mai rahama bayinsa wa'anda Allah yake sa musu albarka yake sawa su gama lafiya Allah ya ce allazina yamshuna alal ardi hauna sune waɗanda suke tafiya a cikin duniya cikin nutsuwa waɗanda suke rayuwa gwargwadon abin da yake hannunsu ƙa'ida ce a cikin rayuwa ana so ka rayu ne da abin da yake hannunka in abin da yake hannunka tafiya da kafa ne tafi da kafa ba komai in abin da yake hannunka ya kai ka samu keke je ka so keke ba komai in abin da yake hannunka bukka ne shiga bukka annabawan Allah ma sun rayu cikinta in ya kai kuma kai beni to kai beni kar kai gaggawa iyaye da kakanni ba su yi gaggawa ba sai suke ta ganin daidai mu kuma yanzu da muka zo mu duk muka ki hanyar gaskiya to shine sai muke ganin ba daidai ba Allah ya ce su ne waɗanda suke tafi a cikin nutsuwa ba sa wuce gona da iri wa iza katabahumul jahiluna qalu salama in jahilai sun zo su sun far musu sun bude musu wuta suke nuna kai baka waye ba ka gane a haka ake faɗa ko wani zai yi aure ya je kama gida mara kudin hayar gidan dubu ɗari bakwai da hamsin sai wani abokinsa ce yanzu kai wane ya za ka yi haka ya ce kai kai baka waye ba ai haka ake yi kuma gani ba to da ya biya na shekara eh kafin ya warga ya waigo shekara ta dawo ko ba zai iya biya ba a ƙarshe sai aka fita nan aka dawo na gaskiya kaga ai kaga ai to irin wannan ne wani lokaci kana tafiyar da rayuwarka a daidai sai wani ya zo ya ce kai baka iya ba wani bawan Allah ya sai fili zai yi gini sai wani ya same shi cikin abokanansa ya ce to kar ka yadda kai local gini ka ɗauko wanda ya kamata ko da shekara ashirin za a yi ba a gama ba. Ka gane? A wauta kenan. Abin da yake hannunka shi za ka rayu da shi, ko da wayansu za su zo su ce maka baka iya ba. Ba haka ake so. Allah ce wallabi na yabi tuna lirabbihim sujjadan wa qiyama su ne waɗanda suke kwana kullum da daddare za su tashi su yi wa Allah sallah suna masu ruku'u suna masu sujjada ba sai ka zafafa ba sahabun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Sa'ad ibn Abi Waqqas aka ce wata ran manzon Allah yana zaune da sahabban shi sai ya ce duk wanda ya fara wucewa ta gaban dibinan nan to dan aljanna ne sai Sa'ad ya zo ya wuce wata ran annabi ya ce duk wanda ya fara shigowa ya zo ci abincin nan dan aljanna ne sai sa ya zo ya ci akai tai wani sahabi Abdullahi bin Amr bin al-As yana da kokari a addini a ibada shi ba a faɗa mar ba sai ce shi sai ya je gidan su sa din nan ya ga me yake da daddare abin da ba sa yi ya je da daddare ya masa sallama suka gaisa ya ce ai yau nan zan kwana gidan namu an samu matsala yau mun samu sabani yau ba zan kwana a gida ba ke makan kwana ne yace ba komai suka shigo suka kwana daki daya shi sa din da aka zo yayin addu'o'in sa ya kwanta to bacci ya kama shi kuma wannan da ya zo CID shi kuma ba bacci yake ba mutumin nan ya tabbaci malam sai da aka fara kiran asuba sai tashi je alwala yayi wata raka'a biyu mai kyau ya daga hannu ya addu'a yayi waye sai kuma suka tafi masallaci shi ma wannan din yayi alwala ya zo yayi sallar suka tafi masallacin annabi aka yi sallah gari ya waye sun fito sai ya ce masa gaskiya ba wani sabani fa da aka samu a gidanmu gashi dai annabi cewa yake ta cewa wanda ya wuce ta nan dan aljanna wanda ya zo ci wannan dan aljanna wanda ya kaza dan aljanna duk kai ne yake faduwa kanka yace sai na dauka cewa akwai wata ibada da kake yi da daddare wanda mu ban mai shine nazo na ga me kake yi kuma da nan ce sai na ga baccin ka kake sai dai in ka juya zaka istighfari in ka juya zaka yi tasbihi in ka juya haka kake yi a ƙarshe dai raka'a biyu kai muka tafi masallaci to me sirrin ne yace ai ba anan take ba yace ka gani yace yace ni idan na zo kwanciya bacci ne duk wanda ya mun ba daidai ba zan daga hannun cewa Allah na yafe masa duk musulmin da wani abu ya shiga tsakanin mu yace ba na kwanciya da shi yace wannan ne sirri muhalli shahid a ciki sallah so ake yi ɗan raka'a biyu zaka iya yi koma ka kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwanciya yayi bacci kuma yana tashi yayi sallah kuma yana sake yin bacci kai ma zaka iya in ka dauki dan kadan zaka dawo ma kana yi in ka diba da yawa kuma to ba zaka iya ba a ƙarshe sai ka tsori ta ka sai kaga haka suke yi ko kai irin na Abu Huraira radiyallahu anhu shi Abu Huraira baya iya tashi saboda da ranar karamiya yake yana neman abin da zai ci da abin da zai sha da haka bai samun dama ya bacci da rana in aka zo aka yi isha sai ya tashi ya shafa'i da wuce dan sallarsa ta nafila kafin ya yi kafin ya bacci yake an yi isha sai ya tashi nan da nan ya taba abin da ya taba sai ya tafi ya kwanciyar sa in ya kwanta fa da asuba fa sai an shure shi an tashi shi ya san ba zai iya daji ba to ai da yawa kuma ai dabi'un ai a ɗayan biyun na ake ko in ka san ba za ka iya ba dan raka'a biyu in an yi isha wallahi tashi kai za ta maka amfani za ta maka rana kaga ka huta kuma kana cikin wanda suka yi amma ka zauna kai kwata-kwata a cikin shadul ɗinka babu na wati ran da ka ga dama kai ran da baka ga dama ba ka bari ba a san haka so ake ka tsara ka ɗauki ɗan kaɗan da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce su ne waɗanda suke kwana suna sallah walladina yaquluna rabbana sirf anna azaba jahannam su ne waɗanda suke addu'a Allah maɗaukakin sarki ya musu tsari da wutan jahannama. Wutan jahannama saboda tsananin muhimmancin neman tsari a kanta. Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya tabbata cin hadithi ingantacce duk sallar da ya ta farilla a ƙarshen tahiyarsa ta ƙarshe sai ya nemi tsari da wutan jahannama. Karka ɗauka ka tsira ka kubuta daga shiga jahannama, akwai hatsari babba. karka yadda da haka ta addu'a don Allah ya zargi wasu mutane cewa minan nasi mai yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min kala shi ba ruwansa da roƙon abin da zai samu a lahira duniya dai duniya ya daga hannu kaga ya dage kuɗi yake so aure yake so gida yake so mota yake so ka gane abun duk ya kare a duniya wannan yana cikin hatsari samu duniya ka halaka, ka halakar da kai. Allah ya ce a cikin mutanen kuma akwai waɗanda in suka za su roƙi duniyan su roƙi lahira ko? Mai ya ƙulu, Rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akirati hasanatan wa kina azaban nar. To ka riƙa neman tsari da wuta, shi sa annabi kan ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال تسلم فالله أكرسي sai annabi yayi wannan addu'a aka tana da ƙarfi ko to ka rika roƙon Allah ya karkatar da kai banda kai a shiga jahannama inna azabaha kana garama azaban wutar jahannama fa babban bala'i babbar fitina ce innaha sa'at mustaqarran wa muqama mummunan wajen zama ne mummunan daki ne mummunan gida ce wutar jahannam ka sani ka sani yace walladina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu sune waɗanda in za su ciyar za su bada abinci a gidansu ne ba sa ƙauro sannan kuma ba sa wuce gona da iri a daidai bane a gidan karabin kwanan shinkafa zai isa a rika dafa kwano ba daidai bane ba daidai bane kwano ɗaya na gari zai isa a sa kwano da rabi har ma akwai wasu mata haka suke wata mata sai ta yi abincin oba duk sai ta yayyanka shi sai ta rika tarawa buhu buhu tana sayarwa wannan almubazzaranci kar ka yadda da haka sa ido abin da ya kamata a yi kar ka yi ƙoro ko masu ƙoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shiri da su wata mata ta zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce masa mutane ne suka zo neman aure na guda biyu ta ce ka zaɓa min ɗaya ta faɗa masa sunansu annabi ya jinjina ya ce to guda ɗaya dai shi mai ƙoro ne baya iya gashi abin da za a ci a gidansa ya ɗauki abin ya bayar gwargwadon yadda zai isa baya iyawa kullum fama ake da shi ba fa babu ba in babu kan ai abin da ya samu ake ko amma a ce akwai kuma ka yi abin da ba zai isa ba ba a so ya ce guda ɗaya kuma dukan mata yake yi in mace ta mar ba daidai ba sai kama ta caccashe ta yi naushe ta caccanke ta kaga wannan ma ba a so ita mace dole sai ta yi kuskure kamar yadda kai ma mutum ɗin duk iyawarka sai ka yi kuskure kowa ka gani yana da kurakurai duk ƙwarewarsa duk malintarsa duk wa yana da kurakurai kai ne baka sani ba da haka nan da Allah ya sa ka gano wani kuskurensa to a matsayinsa wane yana tabbatar da shi mutum ne ba mala'ika ba ne ita ma matar haka ne wani abu sai shekaru sun zo ake denawa ko sai an maka kuskure amma kar a ma kuskure kai ka kama mace da duka a'a haka mace ɗaya ake duka wacce ita ba za ta barka kai bacci ba sai ka da ta akwai ta wanda zai ga zo ga kwanta ya zama ta kama ƙananan maganganu da su kun to ita wannan ita ce ake dan mata mari biyu ko naushi biyu sai ta goma da gama guga gige nan zancen ya ƙare shi ma ba wani mai yawa ba nuna mata eh kai namiji ne amma banda wannan duk sauran abu nan kawai kau da kai ake aka to shi ne ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk biyun nan matsala ne da su take ce ni ban yarda ki aure su ba in kina so sai in zaba miki wani tace zaba mun yace ga nan Usama dan Zaid yace zo ka aure ta kuma yazo ya aure ta su wayancan biyun hana su aka yi da haka ba a so ana dukan mata in mutum yana dukan mata an yaje neman aure labarin zai sace dukan mata yake na ga wani kwanan nan an hana shi aure saboda yana dukan mata uban yarinya da ce can da wani ni ba na son wannan saboda ana ba da labarin dukan mata yake ni ba zan bari a daki ta ba shi kenan aka wuce mu a ga laifi ne ko to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce to in za su ciyar ba sa yin israfi a ɓata abin da yawa kuma ba su yin ƙoro wa kana baina zalika qawama suna nan a tsakatsakiya a dafa abin da ya dace duk mata haka ake dora su a kayan abin nan ayi abinci amma ayi abin da ya dace an yi baki a basu in akwai wasu makota a basu in akwai wasu da dalili ya kawo ai sadaka ai kyauta duk ana dan so kar ka rika yin kal da kalko shine Allah madaukakin sarki ya faɗa والذين لا يدعون مع الله إلها آخر sune waɗanda ba sa bautawa Allah tare da wani akwai mutanen da suna nan ga mutum yana ikirari shi ahlus sunna ne amma kuma yana zuwa gidan boka a gane wani da ya samu wata matsala jarrabawa ya samu aka cire shi a ofishin da yake sai sai kaji ya tafi gidan wani boka sai kuma aka gan shi aka ce ah wane kan ni ba ikirarin shi ahlus sunna yake ba wai a taimaka masa ayi abin da za a mai shi kuma aka karbi kajin aka karbi kudin sa kuma har yau bai koma ofishin ba haka aikin banza kenan ya kamata ka zama cewa ka yadda daman shi sa ake so in ka sanda ma kai aiki da ita dan ba tabbata take to bayan Allah nagari su ba sa zuwa gidan boka, ba sa zuwa gidan ɗan bori, duk ƙarya suke yi boka ne da ɗan borin nan. Ai, mun gani kala-kala, akwai wani da ya ce shi mijin aljana ne a Kano ko? Yana fitowa yana wasu abubuwansa, da hizba ta kama shi ta matsa shi ce, wallahi ƙarya yake abinci yake ci. Ko ba haka bane, ai kaga a fili abin duk gasu nan kaci kaci ba sai an je ko ina ba. To babu wani wanda ya san gaibi, wanda zai leko maka hanyar da zaka samu alkhairi ko ya toshe maka hanyar da zaka samu cuta wallahi babu Allah yana gaya wa manzon Allah ya faɗa wa mutane kullau kunta ta'lamul gaiba kullau kunta ta'lam a'lamul gaiba ko lastaktartu min alkhairi wa ma masani su ka gaya musu da na san gaibi yace da na fi kowa samun alkhairi alkhairi alqur'ani kudi yace kuma da wani abu mara kyau bai samu ba zan kauce masa ma ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko zaka kai ma ka dogara ga Allah kai addu'a kar ka dauka akwai wani wanda zaka je gunsa ya maka wata rawar gani ba su zuwa gidan boka ba su shirka wala yaqtuluna nafsa ba sa kashewa mutum a ga rashin imani sai mutum da mashin ɗinsa sai a ɗauke shi a tafi da shi bayan gari sai a kashe shi a kwace ko a shekaran jiya aka samu wasu sun doke mai mashin ɗin ya yi kwalala mutane suka bi aka kama ɗaya a nan aka dandace shi ya mutu ko ɗayan aka masa launi yana can hannun hukuma to akan abun duniya malam ka kashe mutum duk wanda fa ya mutu fa ba wanda ya sai raya shi duk duniyar nan ba wani inda za a kai shi a sa masa rai kisan kai akan abin duniya kuma aka zo ga su wane da wane ne ƴan ƙauye kaza an san su ko da gangan kar wani abu ya raya maka cewa wai zaka kashe wani babu kisa ce law sabara alqatil lamatal maqtul da mai kisa yayi hakuri da wanda kwanan sa ya kare ai zai mutu ai ba sa yin kisa allati harama Allahu illa bil haqq wacce Allah ya haramta sai a bisa haƙƙi sai alƙali sai hukuma ita ce take da mutum yayi laifin da ya kai a kace shi a yanke mara hukuncin kisa kuma a kace shi kuskuren da hukuma take ta yi kenan duk wanda aka kama shi yayi kisa a zattamar hukunci a fito bakin kasuwa a tsaya da sojoji da 'yan sanda a fille masa kansa ko a harbe shi da ana yin fashi da makami a nan a dugunde ko da sauran yankin nan duk ana yi da alaji alƙura Allah ya ji ƙarar ya zo duk wanda ya kamo ana amma cewa da ake zo a harbe shi wallahi duk an daina ‘yan kwanta-kwanta duk sun daina ko ba haka ba mai dalili saboda sun ga abin da gaske ne ita ma hukuma in tana so a daina duk wanda ya yi ba daidai ba ya kisa in an zo karma a ɓata lokaci a zo da kotun tafi da gidanka ba ana haka ba automatic an tabbatar ya yi ga tabbas ga tabbas kawai sai a yanke mara hukunci kuma a idan mutane a kashe shi a ɗauki kisan ma a ɗora shi a social media ɗin nan inda zai je duk inda zai je wallahi kowa zai shiga hankalinsa wannan gwamnan kaduna nasiru el rufa'i da wasu suka shirya wani biki a wani otal shekarun baya suka ce tsirara za a yi hoton za a yi hoton za a yi bikin matan za ki zo ki shiga ma tsirara za ki zo da labarin ya fito a washe gari ya sa ka tafila ta je gaba ɗaya sai da ta rushe hotel ɗin tun daga farko har ƙarshe wallahi har yau ba a sake samun wanda suka ce za su yi haka ba ba hotel ɗin da zai yadda haka hukuma ta ana yawan yara ƙanana fyaɗe ‘yan shekara hudu ‘yan shekara shida sai ya sa wata doka ya ce duk wanda ya yi a zo da shi tsakiyar gari a dandake shi wallahi malam sai aka daina a gwamnati sai ta yi kamar tana yi ko kisan kai haramun ne Allah ya haramta shi wanda ya yi wani laifin da za a kashe shi kuma hukuma kar ta ji komai ta kashe shi Allah ya ce wala ya zununa ba su yin zina ba sa zina ko da ƙananan yara ko da manyan mata binda yake ta fito a social media na manya-manyan shugabannin duniya waɗanda ake ga masu kudin duniya ne suna fitowa suna cewa sun yi kaza sun yi kaza an fito da bayanai na tsafi da suke yi da lalata da ƙananan yara maza da mata sun shiga cikin mulki sun shiga cikin siyasa suna taɓarna akan neman mulki karka kuskura ka zama ɗan iska akan ba daidai ba ne akwai wanda a garin nan yana neman takarar siyasa ana ba da labari aka ce a gidansa akwai ta bishiya da jini ake bayinta aka sa shi yanka rago aka ce ta ke zai yanka shi ranar da za a yi zaɓe aka rabawa wajen mutum casa'in likafani su ɗaura a jikinsu aka ce in bai ci ba sai dai kowa mutu kuma bai cin ba kuma ba wanda ya mutu duk ya aikin banza an ce hajjaki an hau an yawo a cikin gari duk aikin banza ne a gane tukar wani dalili ya sa wai mutum ya shiga fasikanci a babu ka yi aure ka yi aure jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali bin Ali aka ce yayi aure wajen 100 kuma bai taba zama da mace biyu ba in ya auri wannan in ya ga ta ishe shi sai je auri wata kuma wannan sai mata alheri ya bata kuɗi sai ta tafi kayanta. Babansa sai da ya zama in ya ga ce yana neman aure zai je ce kar ku bashi fa zai sauta. Su ce to mu suwaye jikan manzon Allah ya zo aure gidanmu mu ce a'a ya ce wallahi ba za mu faɗa ba ya auri wacce yake so ya saki wacce yake so. Ai kaga ba laifi in ka ga kai ba za ka iya ba kai ta aure da kuɗinka ne ko ba komai. Yawwa haka dai za a wannan to kar da mutum ya shiga layinsu na to gwanda ya ta ƙara aure. Allah ce wa ya fa'al zalika yalka asama, duk wanda ya aikata haka, wato waɗanda suke yin shirka suke zuwa gidan boka, waɗanda suke kisan kai, da waɗanda suke zina, Allah ce duka wanda ya zama ya aikata wa'inan abubuwa yalka asama zai samu wani gagarumin babban zunubi. Zai faɗa cikin tashin hankali da babban hatsari. Allah ya ce yuza'af lahu al'azabu yawmal qiyamati a ranar alkiyama azaba ninninka masa ita za a yi ninninka masa ita za a yi wa yakludu fihi muhana zai dawwama a cikin azaba a cikin walakanci in mutum ya tafi da laifukan nan lahira bai tuba ba kaga mummunan aiki akwai wani mutumi da ake ba da labari duk irin wani laifukan aikata su yake baya jin kunyar kowa a gaban kowa sai abin da ba daidai ba wallahi da Allah ta yi jaraba sai jarabe shi da wata jinya jinya da ya jarabe shi da ita kawai wari yake yi mutum ba zai iya tsayawa a kefan baya iya tashi baya iya tafiya ɗakin da yake abinci ma sai dai a tura masa da da itace ba za a iya zuwa gonsa sai ta fama har su ma ya zo yana yi daga baya sai Allah ya bashi lafiya ya warke da ya dawo sai ya ci gaba sai laifin ya sa jinya sai ta sake dawowa ya kwanta ya yi laga-laga kaman ba zai yi ba kaman ba zai yi ba a ƙarshe sai Allah ya sake bashi lafiya to da ya warke ai daga nan malam sai masallaci sai sallah sai gun karatu duk wannan iskancin sai ya daina sai dawo garau kuma ya ci gaba da rayuwarsa mai kyau. Ai, wannan ishara ne aiko. Shi da kansa ya gane laifukan can nasa su suka jawo masa. Akwai wani mutum da na sani a garin nan, wato shi ma kowa ba jin daɗin zama da shi marar mutunci ne na ƙarshe ba wanda ba zai wa rashin mutunci ba. Ya ɗauka haka wallahi wata ran da ya sha kwana da wata mota ta zo da ta baje shi. Karaya ya kakkarye yanzu yana nan da sandunansa yake joganawa kafar ta ki warkewa kwata-kwata ba shi da lokacin cin mutuncin wani mala. To he ka ɗauka haka kawai ne. Wallahi wani lokaci wasu abubuwa sukan faru da mutum ne don ba zai ma samu damar da zai ci mutuncin wani ba. Shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya je yana aikata irin wayannan laifuffuka fa in ya mutu fa ga abin da zai faru da shi. za a sa shi a jahannama kuma zai dawwama ne a ciki a cikin walakanci Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan sai waɗanda suka tuba duk wanda ya tuba ya dawo aikata kyakkyawan aiki fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin waɗannan Allah madaukakin sarki zai canja musu munanan ayyukan nasu sai a rubuta kyakkyawa in an rubuta shafi miliyan dubu na laifi sai in dai mutum ya yi taubatan nasuha to sai a goge kuma sai a mai su lada wannan abin miliyan dubu ba za a bar su haka sai a juya su su zama lada a gari ba biyu kenan Allah kuma ya sa wa mutum albarka wa kana Allahu ghafurur rahima shi Allah al-ghafur ne gabartawa yake gaba daya mai jin kai ne ba a kallon baya ana ba da labari wata baiwar Allah ta zama irin ‘yar duniya take bin maza ta je can ta je can. Daga baya sai ta tuba, ta tuba Allah ya karɓi tubanta, amma mutane sun ƙi karɓa. Duk wanda ya zo sai aure ta sai a zagaya a ce, ta yi karuwanci fa, ‘yar iska ne fa, sai ake faɗan haka. har sai da wata nan ta ce wallahi tallahi ba dan dan Allah na na daina abin nan ba wallahi da na koma mutum ya daina ma amma an ki daina musu talaka ta cire aure ma a ranta ta dawo ta ci gaba da ibadarta wani kuma matarsa ta rasu sai zo na neman mata aka nuna mar ita da yaje suka tattauna yana so ya aure ta tace a a kai hakuri gashi gashi abin da ake mu da haka yanzu daga an ganka aure na zaka za zuwa ce maka ni karoci da ka karfa mun asiri ka je ka zaman ka yace ai irin ku ake nema wanda suke kikkiawan tuba wallahi malam yazo ya aure ta duk masu fadan su zo sun fada yace eh ba ruwan su ya ji ya gani da ya aure ta ta wata nasuha ta ga karatun qur'ani ga sallah ga girki aka ce kafarsa da kaushi ta sa so dutsen guga dutsen guje kaushin nan ta goge masa ta gyaggyara shi ta sa masa turare mutumin nan ya ji daɗin rayuwar aure malam wanda bai taɓa ji ba ana nan ta samu ciki a haihuwa sai ta rasu ya yi kuka sosai shi ne daga baya ya zo ce zai yi aure to dukkan wanda aka nuna wani zai ce ki dan taɓa yawon bariki ne ko yaya shi ɗaya da ci haba Allah ya sauke ga ci a shi irin wancan yake nema wai nan ba su yi ba ka gane to kaga sai mutum Allah ya yafe masa wani laifi da yayi mutane kuma sai su yafe masa sai su kabinsa da sharrin ko wallahi akwai kiristoci da suke so su musulunta sai su ce ai in ka musulunta ma cewa za a rika cewa kai tubabbe ne ka ba daidai bane to shi Allah duk yake gafartawa wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba duk wanda ya tuba dan Allah ya aikata kyawawan ayyuka tubarsa fa tana nan tabbatacciya karɓaɓɓiya a wajen Allah Allah ya karɓi tuban in dai dan Allah kai kawai abin da ake so tsakaninka da Allah da gaske kai magana ta ƙare. Dulefin da kake yi in ka ja layi ka dawo yin na daidai to an gama abun Allah. Kai yanzu wani babban mai imani. Walladina la yashhaduna zura. Sune waɗanda ba sa shaida zir. Haka kawai baka ji ba baka gani ba. A kawai wani ya zo ya ce da Allah za mu je ka mun shaida ya karanta ma abin da yake so in an je ka faɗa. Haka ake yi. duk shaide-shaiden nan da ake yi sai wai wanda zai sa ka shaida wai sai shi zai tsara maka abin da zaka faɗa a gaban alƙali in an zo shi kuma za a tambaye ka tsakani da Allah kuma kai ƙarya shaida zur kenan har an kai matsayin da za a samu masu tsayawa a bakin kotu suna nan in kana neman shaida za su maka da biya su shaida zur manzo Allah yana zaune tare da sahabbai wata ran yace ala ala akbirukum bi akbaril kaba'iri shin kuna so in ba ku labarin manya manyan laifuka kaba'ira masu girma masu halakarwa suka ce na'am ya manzon Allah sai annabi yace al ishraku billahi yace daga cikin manyan laifuka akwai yi wa Allah shirka duk abin da za ka nema kar ka neme shi ta hanyar shirka ka neme shi ta hanyar imani da Allah kuma za ka samu ya ce na biyu wa hukukul walidai saba wa iyaye nabi ya ce duk wanda yake saba wa iyaye yana cikin hatsari na uku kuma sai manzon Allah yana kishin gida ne sai tashi ya zauna ya ce ala wa shahadatu zuwa annabi ya ce da shaidar zur ita shaidar zur din sai da ya tashi ya zauna saboda babbar matsala ce da mutane ba sa ganin ta a matsayin babba wani malami ya taba karban kudin wani mutumin yayye ya biya shi yake biya shi sai wancan din ya kai shi kara suna zaune da wani wani abokina ne kud da kud sai malam ya hango ɗan sanda da wani wanda yake yake bin sa kudi yace kaga wani yayi karata saboda kudin sa yace to zamu je idan Allah in mun je zan ce na bashi kai kuma ka ce kai ne sheda zan ce kai ne sheda yace to aka tafi gun yan sanda aka je aka karanta kara ana bin sa kudi yace eh ya karbi kudin sa amma ya biya shi ka biya shi to kai ka je ya biya ka yace wallahi bai biyan ba aka ce to kai malam ina sheda yace gashi ya nuna wurin aka ce malam ka faɗa mana gaskiya ka ji tsoron Allah wane ne kana nan aka biya ya ce eh ni dai muna zaune sai hango wannan da ɗan sanda ya ce za mu je da Allah na masa shaida zai ce ya biya ce gaskiya malam ba ka biya shi kuɗinsa ba ka nemo kuɗin daga bashi dan sanda ji magana wancan ya ce a magana ta ƙare yayi waya wani ya ce a kawo kuɗi kaza aka kawo aka ba wani aka kuma sallami yan sanda ba maganar da aka kare to amma daga nan shi wannan din an zo ya faɗi magana aka ce ai wane ya ce kaza kaza shi malami sai ce a wannan fa mai gaskiya ne gaskiya ne ku karɓi maganar sa ka gane daga nan ya bashi wani special matsayi saboda ya ga a tsaye yake to duk wanda ya sa ka kai ba daidai ba gobe kai ma ba zai yarda da kai ba amma yanzu sai ya zama shi kyakkyawar shaida ya samu ko ba su daina zaman su da malam din ba to haka ake in aka zo kawai gaskiya malam karkai shaidar su shi ne Allah maɗaukakin sarki cikin ayan yake cewa, Wallazina la yashhaduna zura wa iza maru billagwi maru kilama kirama in sun za su wuce ana ana wasa wasa irin wannan a stadium ne ake yin kwallo a kai ba za ka je ba lawn tennis ake yi basketball ake yi table tennis ake yi za ga mutane suna so Tun manya-manyan nan wata sa'in duk an yi a yarinta, duk an yi su kuma an iya kuma an yanzu an gani ana so, ko? Amma yanzu kai sai ka ga cewa ina ai ka kau da kanka. Duk wasannin da kai da wanda da kullum da yamma sai ka fita ka je Anas ko ka tafi wata daga cikin makarantu ko ka je gun wasa wannan wasan ya zai maka ciki to duka in girma ya zo ajiye su ake. Ba a yi. Shi ne Allah yake faɗa sai a kau da kai a kansu. ko wasu ai sun jaje su sun yi masu waye to amma yanzu za su je ba su je ba ko da su wuce suna masu kau da kai shine in ana wargi to mutum sai ya kau da kai Allah ya ce walladina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakirru alaiha summan wa umyana sune wa'inda in an zo ana karanta ayoyi an tashi ne za a muku yan nasiha ta minti biyar minti bakwai wani ban ba nasiha za a yi ba ba zai tashi je ko ina ba amma wallahi ana fara yi sai ya tashi fice ka gane shi kuma wani yana kare karfin masu nasiha sai ya dauka bakka su ko ka daura fuska ko wani abu nan wani ya ce min ya daina nasiha a masallaci kaza saboda wani daura fuska yake in ana nasiha na ce to dan shi kake yi ai ba dan shi kake ba dan Allah kake yi kuma wani zai ji to akwai mutanen da ana karanta ayoyin Allah sai su zama kurame da bebaye sun ji su ji, sun gani su ƙi gani. Allah ya ce, to su masu imani wa inda Allah yake maraba da su ba sa haka, in dai gaskiya ta zo ko a hannun waye karɓa ake yi. Ba shaidan ya ba da fatawa an karɓa ba, manzan Allah ne ya tabbatar da ita hadisin Abu Hurairah ko na ajiya a masallaci. Shaidan ne ya ce, in ka karanta ayatul kursiyu akan kayan da ka ajiye ba ka so a taɓa maka, to Allah zai saukar da mala'iku ne su tsare maka shi ba abin da zai same shi. manzon Allah ya ce sadaka wa huwa kazubun ya ce wannan fatawan nasa fa gaskiya ya faɗa ma amma kuma ƙareci ne amma duk da makareci ne yau da ya gaskiya an karba haka ake so in wa'azi ake in dai gaskiya ne kawai ka karbe shi ba ruwanka da waye mai wa'azi ƙarami ne babba ne a'a ka karba kar ka zama bebe ko kurma shine Allah madaukakin sarki ke cewa wallazina yaquluna ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين sune waɗanda suke addu'a suke cewa ya ubangiji ka bamu daga matayenmu ka bamu zuri'a ba, ka bamu ƴaƴa na kirki ƴaƴanka ka rika musu addu'a Allah ya musu albarka ka gani a cikin addu'o'inka ya zama akwai sawa ƴaƴanka albarka wasu ba sa yi suna ganin kaman a ha ba ai ba sai mun yi ba a a tun kan a haifi ƴaƴa ake musu addu'a in an haife su a ci gaba da musu addu'a kuma addu'an za ta bi su ha iyalanka baka musu addu'a har matarka sai kana mata addu'a in ba kana mata addu'a ba wallahi sai ta gangare ma an kai addu'a sai Allah ya saita maka ita shine Allah ya ce su ne waɗanda suke cewa rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin Allah ka ba mu waɗanda za su samu farin ciki ba bakin ciki ba kana zaune a zuwa ce ɗanka yayi sata kana zaune a ce ɗanka yayi sara suka kana zaune a ce ɗanka ya sha taba a ce ɗanka yayi kaza ai kaga mummuna abu ne bakin ciki zai saka amma a ce ‘ya'yanka a gaba-gaba suke a abin kirki kowa ya ta maka fatan alkai, dufa ba za a samu wani ɗin ba sai da addu'a. Ra'ani gurare da yawa Allah ya nisar da mu akan haka. Mahaifiyar na na Maryam, lokacin da ta samu cikinta sai ta yi ta addu'a. Cikin suratu Al-Imran Allah ya kawo su yakin ayoyi, ta yi ta mata addu'a. Kafin fa a same ta ko cikinta ya girma an yi ta mata addu'a da aka zo haifanta sai aka haife ta ta zama ‘ya mai albarka. ita ma abin da ta haifa ya zama mai albarka har ya zama annabi ko kaga sai da addu'a da haka masu yin addu'a a iyalansu in ji Allah madaukakin sarki yace wa ja'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sa mu a cikin masu tsoron Allah mu a gaba gaba muke ba a baya ba waɗanda suke da takawa ko Allah ka sa a cikin masu takawa ma ba a safin baya muke ba a na gaba gaba muke shine Allah madaukakin sarki yace ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa'annan fa sune za a saka musu da babban gida a cikin aljanna saboda hakurin da suka yi ta duniya sai an yi hakuri kowa ka gani bai kai yanda ya kai ba sai da mataki kaɗan kaɗan sai da ya hakuri ya cimma wani abu a gane in kana zaune da mutane za su baka tarihin gwagwarmayar su a baya za ka samu darasi da yawa ba rana ɗaya suka zama wane ba. To mutanen yanzu kuma kullum abin da suke ta ƙoƙari shine he sun zama wane rana ɗaya. Ba za su tsaya su yi gwagwarmaya su tara lokaci su iso inda za su iso ba. Na ga wani yana rubutu, ya rubuta ranar kaza kaza ɗaya ga watan biyun nan ya ce a ranar ya mallaki gida baya manta baya manta ya ce kafin ya mallaki gidan nan yanzu shi dakta ne ya ce wallahi ya zauna a gida sun kai guda goma ya ce akwai gidan da shadda su ta ɓurma masu gidan suka ƙi su gyara sai gidan makota suke zuwa su bayan gida akwai gidan da ya zauna katanga ta faɗi iyalansa ana kallon su shi ba shi da halin da zai tare ko ba shi da halin da zai je kama wani ya ce akwai gidan da ya zauna yana gidan sai sai mota masu gidan suka ce wannan motar ta waye ya ce tawa ne suka ce wallahi sai ka ƙara kuɗi ka damun kana da kuɗin da za ka zai mota wallahi a take ya ƙara mar kuɗi ko ya fita ko kuma wallahi tallahi sai ya ƙara kuɗi saboda ko ya sai mota ko akwai wanda wallahi gidan da ya shiga fenti ya canja aka ce ah wannan fan an jima cewa zai je gidan zane da jari kaga ai gugurmiya ne ko to sai an yi hakuri sai a iso inda za a iso Allah ya ce wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama a cikin aljanna za a rika gaishe su ana ce musu assalamu alaikum ibtu bima sabartum fadkhuluha khalidin za a rika musu sallama ana gaishe su ana girmama su ka san yanzu ana duniya ma mutane su suke ana kula su ko a rika girmama su ana mutunta su to ka jira a aljanna gaishe ka za a yi inji Allah madaukakin sarki ce khalidina fiha za su dawwama a cikin aljanna hasunat mustaqarran wa muqama Allah ya ce gurin zama mai kyau mai daɗi da nutsuwa a cikin aljanna anan za su zaman su a aljanna babu babu a cikin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fiha ma la aynun ra'at a cikin aljanna akwai abin da na jin daɗi ne ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at kunne bai taba ji ba a aljanna babu banɗaki ma ba a fitsari ba a bayan gida a cikin aljanna kuma duk abin da kake so zaka ci duk abin da kake so zaka sha Allah ya ce lahum ma yasha'una inda rabbihim duk abin da dan aljanna yake so akwai a gun Allah shi yasa Allah ji kan kala rawo yace shi in ya shiga aljanna yace motar sa yace cirewa salansa kunce ta zai ta rika babban dirin nan ya ce ya tafi annabi kwatas kawai ya je ya ta goriya da motarsa har sai annabi ya ce ni waye ne yake ta mana boris a aljanna ce kana rawi ne mutanen ga ce to mu ne muka yi imanin da shi to Allah cikin gara rawi wa a cikin wani ayar ya cire ya ce Allah ya ce lahu ma sha'u ne ya ce to ni ina son mota a aljanna Hassan ya ce da a ce ma di zai zo ya ce ma a gidana zai sauka ya ce duk suwa da zuwa nan nan nuna zai tsare musu gashi to gaga yana yana yin iktibasi a cikin ayoyi sai jawo wani abu ya faɗa kuma haka ne in dai ka shiga aljanna duk abin da kake so za a maka kaga wa'annan ayoyi da sunan da yawa a cikin suratul furqan sai suke magana akan in ka ganka a aljanna to abin kirki kai in ka ganka a wuta kuma abin banza kai aikin da kake yi a nan a duniya shi zai sa ka zauna lafiya ko a zuci ka bar mugunta a ranka ko a zuciya ka barta ko sai ta yi tasiri a cikin rayuwarka za ta cutar da kai za ta cutar da kai wani mai kuɗi aka ce ya ce wani ya nemo gida da Allah zai siya wannan abokin sai aga yana shan wahala aka je aka nemo gida sai aka nemo gida mai karamin kuɗi sai ce a'a mai ɗan babban kuɗi za a nemo da ya ce wannan ma ya isa ba kyautarwa za ka yi ba ai wannan ma ya isa karka rika wasa da kuɗi fa sai su kare ce yanzu wannan din yayi yace yace a jiya ciniki aka yi ciniki ya ba da kuɗi aka kai aka karɓo takardu sai ce wallahi to kai ne naga kana cikin gidan gado a takure shine nake so ka koma ka shiga ka zauna ashe a kansa yayi hasada ko ba haka ba aikin sa ne ya jawo masa da an sai mai kyau kaga shine ko aka ce yanki jiki ya fa har haida aka kai shi asibiti aka yi ta ƙara mun ruwa shi ke na farko to wallahi wannan karatun abinda malam yake magana a kayan wannan kasisa ta bakwai shine aiki da ka aikata shine sakamakonka in kana yin gaskiya kai ta cin nasara in baka da gaskiya ko kai ta shiga cikin bala'i Allah ya ba mu ikon yin kyawawan ayyuka da samun sakamako mai girma abinda muka faɗa da daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure karancin sani Allah ya gafarta mana baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك